الرحمن الرحيم فصلي نبيو a cikin hukuncin jama'a a sallah hukuncin yin jam'i don sallah an kama daga abi huraira Allah ya kara yadda a gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasa wasu mutane a sashen salloli an yi wata sallah daga cikin sallolin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga bai ga wasu a cikin musulmi ba yace hakika na yi nufin umarni in umarci wani mutum in mutane sallah sannan ni in tafi zuwa wasu mutane da ba sa zuwa sallar a cikin jama'a in umarni da su a wato umarni a kona musu gidajen su su mutanen da suke tare da ni su kona musu biyu kyau gidajen su biyu zamin hadari da kunshi kunshi na itacen wuta ai waɗanda suke kin zuwa sallar cikin jam'in nan da ɗayan siyasan cewa zai samu wani kashi mai maiko da ya zo sallar ishar a cikin jama'a yana nufin isha wannan hadisi mutum ya zuwa wai shi abu da buhari muslim abu dawud tirmidhi na sa'i ya zo a wata ruwaya mafi nauyin sallah ga munafukai ita ce sallar isha da kuma sallar asuba da a ce munafukan nan sun san abin da yake cikin sallar isha da sallar asuba ya sun je musu koda da jan gindi ne koda da jan gindi ne za su je to da sai sun yi hakan don su ga sun je hakika na yi umarnin na yi nufin na yi nufin umarni da sallah a tsaye da sallar sannan umarci wani mutum ya mutane sallah sannan tafi tare da ni da wasu mazaje mu zamu min haɗari na suke dauke da kunshi kunshi na itace mu je wajen mutanen da ba sa zuwa sallah tare da jama'a sun ya so in kona gidajensu da wuta ku kona musu gidajensu da wuta an kawo daga abin jaridai Allah ƙara yadda a gare shi ya kamo da annabi sallallahu alaihi wasallam da zala sallallahu alaihi wasallam yake ba da za a samu musulmi uku a gari ballantana a ce sun haura musulmi uku wala bane ko a wani ƙauye da ba a tsayawa a tsaye da sallah a cikin su ba a jam'in sallah sai ko shaidan yarin jaya a kansu ya zamo shi ke tafi musu da komi shi yasa ɗan uwa ka kula da zuwa sallar jami'i kuma duk abin da za ka yi ka ringa haɗa kai da jama'ar musulmi domin kura tana kama dabba ko akuyar da ta ware ne daga danginta akuya tana cikin garke kafin kura ta kama da wuya amma akuya ta ware to shi ne dandanan kura za ta kama abu dawo da nasa'i da imam ahmad da hakim sun ruwaito hadisin hakim ya ce hadisi ne ingantacce an gaba daga abi huraira allah kare yadda a gare shi abu huraira ya ce wani mutum makamu ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasu da layi ba ni da mai jagora lamarin da sha'anin ba ni da mai jagora da zai ringa min jagora zuwa masallaci daidai ne in sallah a gida wanda na ce eh ka iya sallah a gida yayin da ya juya zai koma wanda na sa ya kiransa ya ce da shi kana jin sanda ake kiran sallah kana jin kiran da sallah sannan ya ce kwarai manzo da ce to ka amsa kiran nan ka amsa kiran nan to muslim ne da abu dawo da nasa'i ta ruwaito hadisin to azabu jama'a ce hanzarin da jama'a abin da yake halatta mutum barin jami'i ko wato abin da zai ba wa mutum dama a ce dan bai je sallar jam'i ba komai a dan ya bai je sallar jam'i ba to ba komai to an kamo daga nafi'u cewa abdullahi umara Allah kara yadda a gare su ya yi kiran sallah a wata dare wadda take ana fama da sanyi da iska sannan ya ce bayan ya gama kiran sallar jama'a kowa ya sallah a gidansa kowa ya sallah a inda yake ba sai ya zo jam'i wai an haɗu waje ɗaya ba sannan manzan sannan a kanu umar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce daga umarci wanda ya kira sallah idan an samu dare mai sanyi wannan kana ka da ce can ma shi yasa mai rafa'atar fa'ilin ta ne eh lailatul fa'ilin ka ne kamar an ce za wujidat lailatul dare mai sanyi da ruwan sama ya ƙoru mai kiran sallah ya ce ala sallofin riyali na an kai sallah a gidan dajinku wannan hadisi mutum uku sun ruwaito buhari muslim abu dawuda mahmudu bin rabi'i allah ƙara da a gare shi ya ce itbanu ibn maliki itbanu ibn malikin ya kasance ya nema mutanen salimanci alhali shi dinnan makaho ne ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zulmatu wasairu wani lokacin akan samu duhu ga kuma ruwa na ta gudu hanyoyi sun cika da ruwa ni ko mutum ne wanda ba gani nake ba yasa nake so ya rasulallah ka zo ka yi min sallah a gidana a waje da zan mai da wannan wajen wurin yin sallah in zamanin sahabbai aka yi ta neman tabarruki da manzo sallallahu alaihi wasallama inda ya abu ma ake rukunsa wajen yi da yasa wasu daga baya rashin fahimta ne suke ta kokarin shafe irin wannan to sai da zala sallallahu alaihi wasallam ya ibanu yake ina kake so in sallah ya nuni zuwa wani waje a da a gidan wani ala sallallahu alaihi wasallam sallah a wajen buhari da musulun sun ruwaito wannan hadisi an kabo daga Abdar Abbasin Allah kare yadda a gare su ya kabo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce wanda ya ji mai kiran sallah a ciye ga shi ba wani hanzari da zai hana shi ya je ya bi mai kiran sallar wato je a sallah da shi inda aka kiran sallar to ba za ka sallar daga gare shi ba wanda ya sallata suka ce wani ne hanzar ya ce tsoro yana jin tsoron wani abu ko rashin lafiya abu dawud da ibnu maja sun ruwaito wannan wannan hadisin kamar su ne a zanar jama'a ce wanda ya ji kiran sallar jama'a wanda mai sallar salati ma'a yake zuwa ya salla tare da wannan jami'i لا يقبل الله منه الصلاة وأنا بعد ذلك هو أن نصلى بدك غريش إلا إذا كان خائفا sai fa idan zama yana jin tsoro ne min adurin daga abokin gaba in ya je wajen sallar jami'in nan zai gaba da abokin gabansa zai cutar da shi aw sabu ko zakoki aw harbi ko zai bar wani kaya nasa wanda za ta bayu a ce sun kone aw da'in ko yana jin tsoron wani mai bin sa bashi zai gaba da shi ya ce sai ya biya shi nan take alhali shi bai da abin biya aw nahawiha ko abin ne kama da wannan ko ko ya zama maras lafiya ne ya shi kwalai hururuha da zuwa sallar jandi zai wahala shi wani sulhu misalin wannan ta a kuɗin marira a'a ba shi ne bai da lafiya ba amma yana da mara lafiya wanda shi ke kula da mara lafiyar a ce yana bibiya yana kula da mara lafiya da ba wanda zai kula da mara lafiya in ba shi ba to shi ba wannan hanzari ne na ya bar sallar jam'i ko juma ya bar sallar jam'i ko juma shi wani hadisin abu dawo da ibnu maja su suka ruwaito shi to ya kamata in za a sallah a tafi da nutsuwa an kama daga je kasada Allah ya kare ja gare shi yace da wata muna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a sai ya ji karar rakin mutane yayin da ya sallah ya ce me yasa me yasa nake jin kara suka ce ai abin da yasa to a guje muka zo sallah muna tsoron ka ta tsere ya ce to ba ku ba cewa za ku zo sallah a guje in za ku je sallah lalle ne ku je da nutsuwa in ya so da abin da tare da liman ku bi shi ku sallaci wannan abin da zai remu ku sai ku tashi ku cika wannan ruwa kenan ta zo da cewa fa'acin mu ku tashi ku cika ba ku rama ba yadda wasu malaman suke kai kenan shi yasa a wajensu da a ce mutum zai kiraka a ɗaya ta ƙarshen magarba to idan liman ya yi raka a ɗayan nan ya zauna ya ce iyayen sallama shi wannan da raka a ɗayan kaɗai ya samu sai ya tashi ya kawo raka a ɗaya fatiha da sura ya zauna ya tayya sannan ya tashi ya kawo raka a ɗaya fatiha fakat ya karatun a ɓoye ya zamo an yi itimami kenan ya cika sallarsa kai tsaye ta ko'ina wacce ya samu tare da liman ta zamo ita ce ta farkonsa To a wannan hadisin akwai ruwaya fakaru kuma cewa kurama ya zama masa ruwaya fakaru kenan idan da a ce mutum zai riski raka'a daya ta a sallar liman a magarba. To liman ya sallama in ya tashi zai kawo raka'a biyu fatiha da sura ba wani zama tsakaninsu zai karatu a bayyana tunda cewa aka yi rama shi kuma ya aka ba shi ba da kafi ba ne da kafin na akwai zama tsakanin su a ba zama tsakanin su kuma duk da fatiha da sura kuma duk karatun an yi a bayyane ya zama farfaru kenan to su malikawa yana daga ga'idar su idan ruwa ta zo biyu to idan za ta yi a hada ya zama kowace an aiki da ita ko da a wannan bangaren ne to suka hada shi yasa su a nan sai suka ce atimul fi'ila wa qarul aqawla shine mai motar yake cewa وبنى الفعل وقال القول وبنى الفعل يا رام دك maganar da aka yi bashi shi yasa kama a wajen malikawan idan raka'a ɗayan ta ƙarshen magarba ya samu to in ya tashi dole zai raka'a biyu fatiha da sura yanzu zai raka'a biyu fatiha da sura don ku sai ya rama duk abin da aka yi bashi shi ko an yi raka'a biyu fatiha da sura bashi wa banar fi'ila amma dangane da aiki kuma abin da ya samu tare da liman shine farkon sallarsa ya zama ya tashi ya kawo raka ɗaya fata da sura sai ya zauna kenan tunda raka sa ta nawa ce ta biyu ce raka ta biyu ko ba ana zama ba zai zauna in ya so in ya tashi kuma sai kawo raka fatiha da sura a bayyane shi yasa wato su malikawa sun yi jami'i ne a nan tsakanin ruwayoyin guda biyu da ruwayar fa'acin mu ita ta fi shuhura da kuma ruwayar fakaru to rawahu salasa wannan hadisi buhari da mutum da abu da sun ruwaito a wata ruwaya in kun yi kama to ku tafi zuwa ga sallah alhali kuna tare da nutsuwa da kamewa kan ku ce za ku je a guje abinda kuka fita daga sallar liman to ku bi shi ku sallata abinda ya tsere muku ku cika shi ma wannan ruwayar kaga haka a wata ruwayar idan aka yi kiran sallah aka yi kama sallah kada ɗayan ku ce zai je mata a guje sai dai ya tafi a hankali alhali yana da nutsuwa da kamewa sallima a darakta ka sallaci abinda ka riska ka kirama abin da ya tsere maka wannan kuma ita ce ruwa ya fakaro din ta yi daidai da ruwa ya fakaro wakari ma sabaka ka karama abin da ya tsere ma a cikin da kura ka abi ce ba ta da sura ta tsere sai a rama kenan to an karbo daga gare shi ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga abu qatada ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka yi kama sallah kan ku ce za ku miƙe tsaye sai kun gani in an yi igama to kan ku miƙe sai kun gani wari da musulmi da shirma zai sun ruwaito wai ta ji shi shirma zai a tasar ruwaya sai kun gani na fito ai zan kira a fasa ikamati in ai in an ambaci lafizan igama to can wato a can baya ma da ce ai ma da hikatu mu fa mu ai ma da ikitimu ku ci da kwanta ma limami tare da liman tarihi na shida hasan ruwa ku sallah tare da shi wa ba ba ku abin da zai muku fa aka milu wa hada ku ku cika ku kadai wannan zahirin hadisin nan cewa ana riskar falalar sallar jam'i ko da da riskar ɗan yanki kaɗan ne daga sallar liman yau ko dai ya ka samu tare da liman ka samu farlar jama'a kenan akan wannan ƙaunin mafi yawan malamai suke hanafiyawa da shafi'awa da hanabilawa da akan haka suke wasu suka ce a'a ba a riskar sallar jam'i sai an samu raka'a cikakkiya saboda hadisin wanda ya ci raka'a daga sallah to ya ci wannan sallah a kenan wato sai ya samu raka'a ɗaya cikakkiya tare da liman shine za a ce ya samu fallan jami ke ya sa wanda bai samu raka'a ɗaya cikakkiya tare da liman ba to wannan ya samu wata jama'a za ta yi ya samu ya bi ta ya samu ya bi ta ya sake sallar dan ko bai sallar jam'i ba wannan shine abin da malikawa suke kai su hanafiyawa suka ce duk kankantar abin da mutum ya rasa daga sallah to ya samu jam'i ko da a sallar juma'a malikawa ko suka ce matukar abin da mutum ya riska bai kai raka ɗaya ba to bai samu jam'i ba ko da ba a juma'a ba shari'awa ko suka ce a idan sallar juma'a ce to wannan sai mutum ya samu raka a cikakkiya tare da liman za a ce ya samu juma'a amma in ya samu kasa da haka to bai samu juma'a ba amma in ba a juma'a ba duk abin da ya samu a sallar liman za a ce ya samu sallar jami'i to ya ce bisa juma'a wadda aka ce sai an samu raka a ɗaya kamar a wajen shafiyawa shi ya samu sayya eh wato in ya tashi shi yasa aka ce in zai miƙe sai ya miƙe da kabbara to a zai iya limanci ba eh wato to idan yayi wannan sallar shi kaɗai ya rama ta idan yayi ta shi kaɗai ko eh sai ya tashi ya kawo ta ko? ya ta yi ba a bukatar sai sallame sallame wata ya yi ba daidai ba hakkin sai ya tashi ya kawo sallame shi shi kada da ba a liminci ba a shi wannan eh amma hakkinsa ai wai abin nufi shi ne ai ya riga ya yi sallah tun da limamin ya sallama ba wai ana bukatar sai sallame ba ne sai ya ke cika sa sallarsa duk da cewa bai samu fallar jami'i ba yawwa amma aka ce in zai miƙe wato ya miƙe da kabbara wa mudrikun tashahhudil ahiri murhu bi an yaquma bit takbiri yadda ibnu rushd manzumat ibnu rushd yake faɗa ko yadda mai manzo wata ibn rushdin yake faɗa ko shi a kamar a yanzu idan mutane su zo ta lefe ya zai iya zai iya jan su mai yawwa a wannan hali in ya miƙe zai kawo sallar da take kansa to ko wajen malikawa da suka ce mutumin da ya yi sallah tare da liman ba a binsa ba su ba a ce ya abi shi ba amma a nan suka ce aikin da gaba ɗaya kamar bai samu komai a sallar neman ba tunda abin da ya samu laisa shay'an mu'taddan bihi ba abu bane wanda za a lissafa shi yasa ka ka hukumi mallam ya ji shay'an mal imani kamar wanda bai samu komai bane tare da neman wajen cewa za a bi shi za a iya bin sa yawa in ya tashi zai kawo wannan sallar to Eh. don su tare da su ne shi yana iya yi tare da su kuma yana iya musulmanci ai kana ma kenan inda aka ce ma yana cikin wannan zai iya wuciya zai iya limancin to balle na ma ya sallami illa iyaka ya yi karanci bisa karhanci ya waje asalin malikawa tunda maimaita jama'a a masallaci inda ba inda liman ratibi ne da daga ya zama karahiya gashi sallame wanda ba haka aka ce ba to to sai ya ce wato to na takwas na tarihi na takwas la yassara'a filmashi ta yi gaggawa tafiya bal da maharfi ne bari ya ringa takawa a hankali ita ka sura hudu tuhu dan takunsa da masallaci ya yawaita wannan ya sa ladansa ya ƙara girmama wata ni yi sannu sannu abin nema ne kai ko da ma yi sannu sannun zai jawo a ce jam'in ya tsere masa amma za a dubi niyyarsa za a iya bashi ladan jam'in kamar yadda ya gabata a farla masallatai sai kuma ya taliki na fara yace ai za zukirat alfazul iqamati idan aka ambaci lafazin iqama sai ku ce za ku miƙe ga sallah sai kun gani na yi ta shiri gare ta ya tura kiya muku ne kada tsawon ku tsayuwar ku ta dade wayi a shirin imama idan abin da zai jikita liman daga kabara ya afko wannan zahirinsa cewa ana miƙewa ga sallah bayan gamawa daga ikama a akan wannan sashen malamai suke cewa sanda za a yi ikama sun sauran mamumai suna zaune shi mai ikama ne zai miƙe tsaye sai ya gama ikamar sannan kuma kowa sai ya miƙe tsaye to akan haka wasu malaman suke illa iyaka wata kila da sun da ce irin yanzu sai su ce anya ba za a sauya ba saboda irin yanda mutane suka yawa kuma ake zaman yanda na ga dama a masallaci kowa ya ce yanda ya ga dama zai zauna a masallaci ko inda ya ga dama wanda kuwa asalin masallaci ibada ake zuwa idan ko ibada in ka je maganar ta ta wuce yadda nake so ko yadda na ga dama dole ka bi tsarin da aka ce shi yasa hakkin mutane ne ba sai an zo sallah ba an ringa kokarin tsayi da sau an ringa kokarin tsayi da sau da cika sau ya fi sai an miƙe ga sallah sannan kuma wai a ce a sannan ne za a yi kokarin gyarawa da gangan ake ba ta sauran sau da yawa da gangan nan san bari dan mun wato tsara fulsan zuciya sai kuma daga baya ta cewa ga yadda za a gyara masu kokarin gwaninta su ta gwaninta alhali a bikin farko ya rikici ya faɗi gyaran da za a yi ma sai kan karshen ta dai abin da ya a je abin da ya samu kawai abin ya ki samuwa wajibi a gane zaman sallah musamman juma'a tun farko a yi zaman sahu cikakke a gyara sahu to ina malike ce miƙewa dan sallah daidai ne ana cin ikama sauran mamumai su miƙe ko ba su bari sai an gama ikama sarai sannan su miƙe gwargwadon yadda dai shi mutum yake ji a jikinsa in kana jin ƙarfin jikinka kuma faru gudun ko su ma ka ka rike duk farko farko ko amma idan wanda jikin ya ya kwambi ne kaga wannan ya ke bari sai ma za a yi tabbara sannan ya miƙe kenan shine mai motarsa da ke cewa wali ya gom ma'aha au ba'ada ha bi kadari dakati muridun salati ya kum ya miƙe ma'aha tare da ikama au ba'ada ha koko bayan an gama ikama fitarar dagaci gwargwadon yadda hali ya bashi gwargwadon karfinsa gwargwadon karfinsa amma malaman mu a nan sukan yi ta'alili sukan ce wannan bayani ya saba da zahirin yadda ya zo a hadisai da yawa na cewa sabon manzo sallallahu alaihi wa sallama al'adarsu shine idan mai ikama ya zo kad kama shi salatu to a sannan suke miƙewa gaba ɗaya mai ikama na cewa kad kama shi salatu suka ga kowa miƙe tsaye yayin yadda malamai suke fada to abu hanifa ya ce hayya alal fala a'a mamumai su miƙe sallah sannan mai ikama ya zo hayya alal fala imam shafi da imam ahmad suka ce sanda aka ce karka mace salatu wanda kaurin nasu ya fi dacewa da zahirin wayoyin imama inda ya gaji man ya shirin sallah wanda fa sabanin yadda ake sabani ne a cikin wanne ne ya ce ba da haka ba ainihin cewa a kowane lokaci ya wadatar a gurin baki ɗaya malamin ko a duk sanda ka miƙe ya wadatar da kai amma a nan sabanin ana yi ne wanne ne ya fi wallahu a'lam Allah shi ne da sani na'am eh idan mutum ya kiran sallah eh da tashi ya tafi jami'i ba eh ko da ya sallar daga baya ba wani uzuri eh to ba za a tafi eh ba duba da wakati yanzu ake ciki ko don yawan jama'a ko ban tafi ne kamar misali sallar ɗan kasuwa eh aka samu a kira sallah akan ai akan ai anan eh to yanzu ya zama uzuri ga wani da suka jami masallaci a ɗari ba ko da ya fi kiran sallah na wannan wani da shiga cikin sa ba sai ba ku ne wannan inda ya zamo akwai dalili karfa kuma ya san cewa jam'in ba zai tsere masa ba in bai samu a nan ba zai samu a can eh tunda babban manufa dai shine a ce an yi jam'i illa iyaka asalin duban shari'a shine ba daidai ba ne yawaita masallatan har yadda za su zamo wanda duk na ga dama na iya zuwa ana bukatar a yi masallatan ne gwargwadon bukata ba gwargwadon son rai ko ko isa nuna isa ba in asali a duban shari'a Bismillahirrahmanirrahim.